والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين حتى السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan safiya ta asabar wadda ta dace da biyu ne ko uku ga wata yau raja uku ga wata mata ake wato uku ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijira wanda kuma ya dace da talatin ne ga wata ko talatin da watan takwas shekara ta dubu biyu da uku miladiya don ci gaba karatun littafin yi na hawi sharhin wato ajirumiyya a tuhfatu saniya sharhi na ajirumiyya wannan kuma shine darasi na na ashirin da nawa na ashirin da bakwai ko to da kyau a yana muka tsaya ne ran nan ala yana muka tsaya muna cikin sharhi na ahkamul fi'l ko ko to bismillah karanta mana mu
يعني المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي جميل dan da kuma ta ba yana magana a kan ahkamul fi'l ya fara da fi'li madi wanda aka ce hukuncinsa wanda yake lizuntarsa wato shi kan wanto mazamin ne alal fasl da haka zai zanto da'iman wa abadan karshen sa mafkubi ne kamar yadda shi kuma sai mil amri zai zama mafkubi mudari'i kuma shi ne zai zama mu'arab mai shi da'iman sai dai wani lokaci yakan zanto mabani idan an samu wani dalili ya zama magana akan bina'ul madi ala al-fath وهذا الفتح إما أن يكون فتحا ظاهرا وإما أن يكون مقدرا والمقدر إما أن يكون منع من ظهوره التعذر أو أن يكون منع من ظهوره استدلال المهل بحركة المناسبة أو أن يكون منع من ظهوره استدلال المحل بالسكون العارض وقد سبق البيان عن كل ذلك فاليوم يبدأ فيقول والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد وتوصيفه لمضارئ علامة سأفركم سأسام حرف زائد أنجانكم من أربعة أحرف daga cikin haruffan nan guda hudu ya jima'uha qauluka anaitu wato alham wa nun wal ya wa ta idan ka ce anaitu ka hada su gaba daya aw qauluka na aitu ko ka ce na aitu bi taqdimin nun alal hamza aw qawluka ataina aw qawluka na'ti duka da idan kun lura ijtama'at fi hadhihi al-kalimat kullaha an-nun wal hamza wat ta wal ya bi taqdim aw bi ta'khir kun gane ko duk yayin da fi'ili ya fara da wannan to alama ce ta fi'ili mudari to wannan ita ce alama muttasila dan fi'ili mudari yana da alamomi ne guda biyu akwai al-alama al-muttasila akwai al-alama al-munfasila al-alamatu al-muttasila ita ce ɗaya daga cikin haruffan nan guda hudu idan ya fara da alhamza kamar azhabu aqra'u ajlisu ko ya fara da nun nazhabu naqra'u najlisu ko ya fara da ya yazhabu yaqra'u yajlis ko kuma ya fara da ta tazhabu taqra'u wa tajlis hadhihi kulluha alamatun muttasila wa hunaka alamatun munfasila al-alamatu al-munfasila li fi'l mudari hiya lam لأن لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع وتلم باتت في فعل المضارع يوسف بن مالك في فعل مضارع يلي لم كيشم wato fi'ilin mudari shine wanda yake biyo bayan lam idan lam ta zo abin da zai biyo bayan ta fi'ilin mudari ne lam yajlis lam yaqra an fahimta ce lam yafta lam yadkhul lam yakhruj ba za ka ce ba lam jalasa lam qara'a ba zai yi ba to kaga hadhihi alamatu munfasila وتلك علامات متصلة التي نتكلم عنها في الكتاب سيجن فالهمزة فالهمزة للمتكلم مذكرا أو مؤنثا مم.
نحو أفهم والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه مم.
أو المتكلم الذي يكون معه غيره مم.
نحن نفهم والياء للغائب نحن يقوم والتاء للمخاطب أو الغائبة نحن نحو أنت تفهم يا محمد واجبك ونحو تفهم زينب واجبها فإن لم تكن هذه الهروب wato waɗannan harufa ko me ka ga da ma'anarsa kenan alhamza ga mutumin da yake da magana da kansa ce azhabu shi da kansa nunin mutum shi kadai idan yana girma kansa ko yana tare da wani nazhab ya kuma ga wanda yake algha'i yazhab ta kuma immalul muqatab mutumin da kake magana da shi anta tazhabu ko kuma lil gha'iba al mu'annasa hiya tazhabu an fahimta ko sai kuma fa illam takun hadhihi al huruf فإن لم تكن هذه الهروب زائدة بل كانت من أصل من فعل نحو أكل ونقل وسقل وينعى أو كان الحرف زائدا لكنه ليس بدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم كان الفعل ماضيا لا مضارعا mintari ta iya yiwuwa mu ga harafi mu ga fi'ili ya fara da ɗaya daga cikin waɗannan harufa ya fara da ya ko ta ko na ko ya fara da alhamza to ba wai da zaran mun ga fi'ili ya fara da wannan bane na hukumu alaihi bi annahu fi'lun mudari'un Mm, dole sai mun lura dan ta iya yiwuwa a kawo ya lal dilala ala al muzakkar al ghaib أكاو الهمزة لا دل- لا للدلالة على المتكلم أكاو النون لا للدلالة على المعظم نفسه أو الذي يتكلم ومعه غيره وقد يؤتى بالتاء لا للدلالة على المخاطب ولا للدلالة على المفردة الغائبة المؤنثة idan dai an zo da alhamza da muke so ta nuna fi'ili mudari to ya kamata alhamza ne ya zanto tana nuna mai zance kenan kamar azhabu aqra'u haka in an zo da nunin ta nuna mai zance wanda yake girin wa kansa ko shi da wani sa amma dan fi'ili ya fara da nunin kawai baya nuna cewa mudari ne sai in ta an samu wancan ma'anar a cikin wannan harufa domin idan ka ce naqala hada fi'lun bada bin nun lakin hal hadhihi nun tadullu ala al-mu'azzim nafsuhu هل تدل على المتكلم وما على المتكلم ومعه غيره اذا الفعل ليس مضارع ما دامت النون لا تدل على ذلك فالفعل الذي دخلته ليس بالضرورة أن يكون فعلا مضارعا بدل في تفعل تفعل بدأ بالتاء لكن هل هذه التاء تدل على المخاطب هل تدل على الغائبة المؤنثة لا تدل على الغائبة المؤنثة ولا تدل على المخاطب إذا فالفعل ليس كمضارعا وكذلك ينع بدأ بالياء والياء هذه لا تدل على الغائب المذكر kun gane ke ashe dole kafin fi'ili ya zama mudari'i la budda an takuna tilka al-huruf dallatan ala al-ma'ani allati dhakarnaha wa sharahnaha فإن لم تكن دالة على تلك المعاني فالفعل ليس بالضرورة أن يكون فعلا مضارعا كذا نقل فعل ماضي ne. idan mutum ya ɗauko abu ko ya ciro abu naqala mudari'insa yanqulu tafala yashkulu daga yin tofi ne daga nan sai yana'a lafazin yana'a shi ma fi'li mudari'i ne abin da yake nuna wa nunar abu unzuru ila samarihi idza asmara wa yan'ah inna fi zalik inna fi zalik la yatlu qawmin yu'minun to kaga waɗannan ba sa cikin waɗancan au kana al-harfu za'idan ko harafin ya zanto za'id ƙara shi aka yi lakinnahu laysa lidilalati ala al-ma'na allazi dhakarnahu an yi ƙarin harafi amma ba dan ya nuna ma'anar da muka yi bayanin ta ba nahu akrama ai fi'lin karuma ne aka ƙara masa akrama kamar taqaddama asalin sa filin qaddama ne sai aka kara masa taqaddama to kaga da an yi wannan karin zai nuna wata ma'ana ne daban amma dai baya cikin ma'anonin da muka yi bayanin su a baya ballanta namu ce fi'ilin da ya fara da akrama ya zama mudari'i nazaran bi annahu kana mabdu'an bil hamza la al hamzatu hadhihi la tadullu ala al mutakallim wa nahnu ishtaratna hatta tadullu al hamzatu على المتكلم قبل أن يكون الفعل الذي دخلته مضارعا تقدم هكا التاء هذه لا تدل على المخاطب ولا تدل على الغائبة أكرم wannan alhamza ta ta'adiya idan an ce karuna shi kadai ya girma gina amma akrama ya ya ya karam ya karrama wani ke kaga hamza ta ta'adiya ce kamar ka ce zahaba shi kadai ya tafi amma azhaba ya tafiyar da wani ya sa wani ya tafi kamar qara'a ya karanta shi kadai amma aqra'a ya karantar da wani ya yi wa wani karatu ba shi ya karanta da wato ya sa wani ya karanta shi ya sa wani ya iya karatu ina fatan an fahimta to amma ka kaddama kuma ya gabatar da wani amma ta kaddama shi da kanshi in ya gabata ka gano aka sun wuce shi المهم الهمزة عندك تكون نقول لا تدل على المتكلم وكذلك التاء لا تدل على المخاطب ولا تدل على الغائبة المفردة تكاد أنا من كان الفعل ماضيا لا مضارعا فعل لك يتكلم يضع مضارعين يبا آه ماضي يبا مضارعين سيتم كما وحكم الفعل المضارع أنه معرف ما لم تتصل به نون التوكيد فقيل كانت أو خفيفة أو نون النسوة أو اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح له قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصابرين وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون له قوله تعالى ولوالد نحو قوله
له قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن
الفعل المضارع كما فيه كل تنسى ينبع تنقل أظن دي جباتر أبايا علامات الفعل المضارع وهي أن يكون موضوعا بأهله هذه الحروف المذكورة التي يجمعها قولك نأيت أو نأتي أو أتينا كما دي دي بيان فأنا من دي بيان حكم الفعل مضارع ma'ana menene abin da ya dace da shi a ƙarshen sa me ya kamata a yi masa ya zanto mu'rab ko mabani sai ce annahu mu'rabun abin da suke nufi da mu'rab wanda da ƙarshen sa yake iya canjawa min ar-raf'i ila an-nasb ila al-jazm bi ma'ana anna halahu anna akhirahu لا يلزم حالة واحدة وإنما يتغير من حال إلى حال على مقتضى العوامل الداخلة عليه فهو يتغير من الرفع إلى النصب ثم من النصب إلى الجزم على حسب العوامل الداخلة عليه هنا أبين ذلك في دمورة الذي يتغير آخره ما لم تتصل به نون التوكيد زي زما معرب ne idan ya kasance nunu tawkid ba ta hadu da shi ba saqilatan kanat aw khafifa sawa'un nunu tawkid din nan saqila ce ko khafifa aw nunu niswa ko kuma nunu niswa ma'ana da hukuncin fi'li mudari da'iman wa abadan al-i'rab وهذا هو الأصل فيه وقد يخرج من هذا الأصل إلى البناء متى إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة علما بأن نون التوكيد نوعان هناك نون التوكيد الثقيلة وهناك نون التوكيد الخفيفة وكلاهما شيء واحد abin da da yake so yake gare shi fi ilin mudari'i hukuncin su shine al-i'ra illa idza istasalat bihi nun at-tawkid fa yakunu madaniyan aw nun an-niswa kadhalika yakunu madaniyan وبناؤه في كلا الحالين على القتل ما هو قوله لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين wannan bangare na aya ya hada maka nuna tauhid guda biyu al-thaqila wal khafifa la yusjananna asalin sa ai la yusjanana la yusjanana wato za a kulle shi amma da kanu tawkid as-saqila sai to la yujjananna ina ba dan fahimta ittasal da bihi min tawkid as-saqila la yujjananna domin la yujjana ne asalin sa la yujjana amma da aka ƙara nunin sai zan to la yujjananna na faɗa maka wannan tun nan ya ƙare kuma ba ku sai wani ba na gani da dai ma gudu da rubutun ku da tunda bai la yujdananna kun ganin gurin wannan ita ce nuna tauki dan gudu take as-saqila yayin da sun so ta samu fi'ili mudari din sai ya kasance ya zama mabniya alal fath ba babu ita da ta ce la yujdanu amma tunda sun zo sai zan to mabniya ala الفتح لأنه تكيد هنا ثقيلة لا يجزمن ولا يكونن من الصابرين ita kuma la yakunan ka ganin tafsir cewar take khafifa wa la yakunan min at-tabirin ayo asalan sa la yakunan haka ake rubuta shi a qur'ani an fahimta ku sai wanda asalin wannan alif din wato alhamza a minin min tafsir cewar take khafifa ta kai ibdalin ta zanto alif to kaga nan wannan hukumin nunin kenan sai ya zanto wannan nuni wannan karin wasalin na biyu kamar ya zanto ne iwadan an an nunin sakin la yuzdanna wa la yakuna min as-sabirin wa in ittasarat bihi nunun niswati bunya ma'aha ala sukun amma idan sai da mudari ya zanto ittasala bihi nunun niswa to anan gudan sai zanto mabni ala sukun wato sai zanto an yi masa bina'i ne ala sukun ya kawo misali wal walidatu yurdi'na lafazin yurdi'na asalin sa ay yurdi'u amma tun da nunin nutsuwa ta zanto sai zanto yurdi'na فتغير من الإعراب إلى البناء لاتصاله بنون النسوة. نعم.
وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد فيفهم فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلى رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع بضمة بالضمة الظاهرة فإن دخل عليه ناصب نصبه لن يصيب مجتهد فلن حرف نفس ونصب واستقبال ويقيد فعل مضارع منسوب لن وعلى بطن نفسه الفتحة الظاهرة ومجتهد فاعل مرفوع وعلى بطن رفعه الضمة الظاهرة وإن دخل عليه جازم جزمه نحو لم يجزع إبراهيم فلم حرف نفي وجزم وقلب ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة.
أظن كل هذا واضح. wato idan ya zanto mu'arab a wato shi ne mudari yakan zanto mu'arab yayin da ya zanto mu'arab fa huwa marfu'un da'iman akan daukan shi a matsayin marfu'i ne sai dai in wata alama ta nasaba ta shiga cikin sa wani abu da ke sa nasaba ya shiga ciki ko dazama shine malum da kul alaihi nasibun aw dazim an nasib shine ma yujibu nasba wal dazim ma yujib al jazm dan in za ce nawasib ko a ce jawazim ka kamar ya fahimu muhammad ya fahimu din nan da kul alaihi nasibun wala jazim fasara marfu'an ya fahimu amma idan ka ce lan yaqiba mujtahidun yaqiba قلت يقيب بالنسب لماذا دخل عليه ناصب وهو لم لم يخيب مجتهد mai kokari da bai saba taɓewa ba shine lan yaqiba daga khaba yaqibu wa qad khaba man dasaha khaba taɓewa kenan kaga anan gudun nan lan din nan ta zanto harfin nafi wa nasbin wa istiqbal an ce mata harfin nafi li'annaha tanfi wuqu' al-mudari' wa nasb li'annaha tujibu an-nasb ala akhirih wa istiqbal لأن المضارع الذي دخلت عليه لن لا بد أن يدل على الاستقبال لا يدل على الحال وإنما يدل على الاستقبال كيف أنت حرف نفي ونفي واستقبال haka idan ka ce lam yajza ibrahim daga aljaza ne aljaza shine tsoro ko firgici لم يجزع إبراهيم أصلا سيجزع ولما دخلت عليه لم أوجبت الجزم في آخره وكذا لم إتكم تبنت حرف نفي وجزم وقلب لذلك نجد حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي لأنها تنفي وقوع المضارع بيت أولتها كولواني وجزم لأنها توجب الجزم في آخره لم يجزع وقلب لم إذا انتهت تكون فعل مضارع تقلبه إلى الماضي ثم أنسى تتنجى لك مضارع يكون ماضي domin idan kace ya qara'u yana karatu amma lam yaqra bai karanta ba ma'ana bai karanta ba da zubi bai karanta ba jiya bai karanta ba shekarun jiya bai karanta ba makon jiya ko bara ina fata an fahimta yani qalabatu min ifadati al-hal ila ifadati al-madi ma'ana sai fi mudari'i ya canja shine al-qalb din canja abu wa yajza fi al-mudari'i majzumun bila ila akhirih a takaice dai al-fi'l al-mudari lahu alamatun fi awwalihi وهي أحد هذه الحروف الأربعة التي سبق ذكرها والبيان عليها وهي النون والهمزة والتاء والياء إذا دلت على المعاني التي شرحناها وله حكم يهول الإعراب دائما إلا إذا اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح أو اتصلت به نون النسية فيبنى على السكون ina fatan fahimta wa idza kana mu'raban fal aslu fihi an yakuna marfu'an illa idza dakhalahu nasib aw jazim fa idza dakhalahu nasib yunsab wa idza dakhalahu jazim yujzam mun gama da wannan ko kuma cikin nawasibul fi'l mudari dan wadannan tambayoyi ne wanda kowa zai yi amsa cikin ku ila kamin kasul fi'l ila kulasi ya kasa ma huwa al-fi'l mudari huwa kaza ma huwa al-fi'l mudari ya kamata ya ɓata lokaci a kansa na'am نواصب المضارع قال فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو wannan yana da muhimmanci wato gane ababen da ke sa fi'ili mudari'i ya zanto mansu saboda wannan zai sa larabcin ke rinka tafiya daidai ko da ba za ka rika kula-kulan larabci da yawa ba fannawafi da ashara ya halatta tafiya ashara bi fatih sin ya halatta tafiya ashira akan ce ashira akan ce ashara duk ne وهي أن ولن وإذا وكي ولام ولام كي وتكذا وكي ولام كي قلت عندها سنن ولام الجهود lamu kai wadda take daidai da kai wajen ma'ana ita ce lamu kai kamar jitu mi'ata allama allamu huna tufidu ta'alim ma illatu maji'i at-ta'allum inma ji'tu huna likai ata'allam ji'tu li aqra'a kaga dai take da kace ji'tu kai ata'allam ji'tu kai aqra'a لأن كي واللام تشتركان في في إفادة التعليل shi yasa ake ce mata lamu kai ta sha bamban da lamul juhud al-juhud anan suna nufin annafyu lamun din ba ita take fa'idantar da annafyu ba lakinnaha ta'ati ba'da an-nafyi ko kace ta'ati ba'da kaunin manfiyin takan zo bayan nafi din da ya kasance da kana kamar ka ce ma kana ko ma ya kunu to la din da zo bayan wannan sai a kiranta lamun juhud bi ma'ana lamun nafi ba ita take take fa'idantar da nafi lakinnaha ta'ati ba'da nafi wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه كذا ليعذبهم لام الجهود بمعنى لام النفي لانها جاءت بعد كون منفي wannan nafi din da za ta zo bayan sa dole ya kasance ko dai ma kana ko ma ya kunu ko ko ma huwa mustaqqim min kaulin yasa suke ce masa alkaunul manfi ma kana kaga fili madi ne ma yakunu fili mudari'i ne gairu ka'inin duk dai nafi ne domin da kace ma kana la yakunu gairu ka'inin duk menene annafi ina fata an fahimta ku ci gaba
وأقول الأدوات التي ينصب بها بعدها الفعل المضارع أثر أثرة أحرف مم.
وهي على ثلاثة أقسام مم.
ينصب بنفسه مم.
وقسم ينصب بأن مضمرة بعدها بعده جوازا مم.
وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا ممتاز الأدوات جمع لنا أداة الأداة shine dukkan wato kamar ita na'ura ce ko wani harafi ɗaya daga cikin wannan kamar na'ura ce ko kanwa ce uwar gami wanda in yazo zai haifar da abu ina fata an fahimta zai zo ya haifar da abu shine al'adatu ka rikitai waɗanda suke haifar da fi'ili mudari'i ya zanto mansub guda goma ne wa hiya ala salasi aqsam kuma sun kasu kashi uku sai su min yansu bi nafsihi akwai wanda shi da kansa yake sa su fi'li mudari ya zama mansub shi da kansa هناك بعض الأدوات التي هي بنفسها تنسب الفعل المضارع والقسم الثاني ينسب بأن مضمرة بعده جوازا أقول قسم دباتي إذا كان سبنيبا زي سافي لمضارع يزوم مجزوم أما أقول أن أكي قدر وباينسا sai dai taqdiruha ja'iz yani laka an tuqaddirha wa laka an ta'ti biha zahiratan kaga anan gurin an hiya allati tansibu al-mudari' ba'da tilka al-huruf aw tilka al-adawat allati sawfa ya'ti bayanuha kashi na uku yansibu bi an mudmaratan ba'daha wujuban akan yansabu akan yafi bi mudari'i nasaba bi an mudmaratan ba'dahu wujuban wato da an wadda ita ma ɓoye ta ake almudmara a bar ɓoyewa ke daga abdamir ne abdamir kuma ba shi ne zuciya ba zuciya kuma a fili take ba a ɓoye haka abin da ke cikin ta ma ɓoye yake idan an ce almudmar abin da ɓoye yake kenan sannan abdamiri ana kiransa abdamir akan kiransa kuma almudmar to an din nan takan zanto a ɓoye a bayan ɗaya daga cikin waɗannan harufa da bayanin su zai zo sai dai ɓoye ta anan ya zama wajibi ba kamar kashi na biyu wanda ɓoye ta ja'izi ne ka iya zuwa da ita ka iya kin zuwa da ita amma na biyun dole ne ka ɓoye ta idan ka zo da ita a zahiri larabcin ka sai kuskure ke
أما القسم الأول وهو الذي ينسب الفعل المضارع بنفسه فأربعة أحرف وهي أن ولن وإذا وكيف waɗannan su ne harufan da kowane ɗaya daga cikin su in yi su da fili mudari'i kai tsaye zai mayar da fili mudari'i ya zama masu su da kansu ga sanan da an da lan da izan da kuma kai zai bayanin kowane daga cikin su ɗaiɗai أما أن فحرف مصدر ونصب واستقبال ومثاله قوله ومثالها قوله تعالى أطمع أن يغفر لي وقوله جل ذكره وأخاف أن يأكله الذئب وقوله تعالى إني لا يحزنني أن تذهبوا به وقوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابته السبل wato wannan shine kashi na farko an sai zai fassara ta sai ce ita an din nan harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal da ake nufi da kaunuha harfa masdar ma'ana ita da abin da ta shiga cikin sa ita da fi'ili mudari din da ya biyo bayan ta a iya canja su da masdari a kawo masdari a madadin su kaga ta zama harfu masdar kenan ونصب أي قراءة حرف النصب لأنها تنصب المضارع واستقبال أي قراءة حرف الاستقبال لأن المضارع الذي دخلت عليه لابد أن يدل على الاستقبال لا يدل على الحال لابد أن يدل على الاستقبال لكن يجي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين lafazin an yaghfira li yanzu muna son mu tabbatar da an ta zama harfin nasba kaga ta sa an yaghfira kafin ta shiga da yaya zai zama yaghfiru amma inda ta shiga ya zama harfin nasba to muna so kuwa ta nuna mana alal istiqbal ya za ta yi ta nuna mana cewa wannan mudarin istiqbal ne domin gafarar da yake roƙa wa kansa a yanzu ne za a yi gafara yana raye a kiyama lokacin da yake addu'a yana raye a duniya lokacin da yake addu'ar ko kuma bayan ya je bayan ya je kiyama idan to zulumin an shafe shine an yafur li khati'ati yawmaddin ya nasta baya ce yawmaddin kaga nan ya nuna filin yaghfiru yadullu ala al-istiqbal la yadullu ala al-hal to ya za mu gane kuma tadullu ala al-masdariyya a madrin yace an yaghfira li atma'u Allah sati ne za dan ku ga wannan ba zan ƙara da su ba da sun sati biyu nake faɗa muku yanzu ne je suka shi da ruwa ya kawo ko kuma a yanzu Allah ya tsawo ke muku yanzu nan waye zai gani a wanda zai gani atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wato ka iya cewa atma'u ghufranahu li khati'ati yawm ad-din kaga ghufran masdar ne a madadin an yaghfira sai ka kawo me ghufran ma'ana an tudin da fi'ilin da su shiga cikin sa a iya tawilin su su zama me masdar ina fata an fahimta haka da kace wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu كائسا وأخاف أكل الذئب له دم أنا كنت لما أن يأكله الذئب أكل الذئب له الأكل إن يظن مصدر مصدر هنا أكل يأكل أكلا أم فهمتكم؟ هاكم وجن إني ليحزنني أن تذهبوا به يعني إني لا يهزنني ذهابكم به هذا ذهاب مصدر من ذهب يذهب هاكم وجمع أجمعوا أن يجعلوه أي وأجمعوا جعله في غيابة الجد يعني وأجمعوا أن يجعلوه أن وما دخل عليه تؤول بالمصدر بمعنى تزيل أن والفعل الذي أتى بعدها فتأتي بالمصدر نيابة عنها ولذلك سميت حرف مصدر فأن حرف مصدر ونصب واستقبال إلى بعد أن تنتهي وسيدة بقى سيدة وأما لن فحرف نصب ونصب واستقبال ومثاله قوله تعالى لن نؤمن لك وقوله تعالى لن يبرأ عليه عاكفين وقوله تعالى لن تنالوا البر
لن أنمر فاذنت حرف نفي ونصب واستقبال harafi ne na kore zance wa nasbin kuma zai haifar da nasaba ga fi'li mudari wa istiqbal kuma zai mai da fi'li mudari ya dillu al istiqbal kadalika فقوله لن نؤمن لك lokacin da kafirai suka ce da annabi lan nu'mina laka ba za mu taɓa imani da kai ba fa haza nafyun li imanihim bihi sun kore yiwuwar imanin su da shi sannan lamdin nan ta haifar da nu'mina a madadin ne nu'minu sannan suka ce lan nu'mina a nan gaba dama yau gobe kuma nan gaba ma ba za mu ba domin lan ana zuwa don shafe abin da zai zo a mustaqbal da ita ba kamar da idan suke cewa lan tana nuna kore abu har abada wannan kuskure ne a larabci wa marra an nafiya bi lan mu'abbada fa qawla hurdud wa siyahu fa aduda kamar da ibn malik ya faɗa duk wanda ya ce lan tana kore abu har abada yace jefar da zancensa ba zance ne na gaske ba yasa ibn hisham yake cewa ana zuwa da nan ne li nafi sayfa'alu dan kore abin da zai faru nan gaba amma ba har abada ba lan azhabu ila al-madrasati gadan eh in ta zo da abada kaga abada din ce ta fa'idan ta ba ita ba dan abadan ya zo bayan ta kalmar abad din ita ce ta nuna al-abadiyya din amma ba lan ba an gane ko haka da suka ce lan nabraha alaihi akifina lan nabraha wato ba za mu gushe ba asalin sa nabrahu ba za mu gushe ba muna masu dimanta da ibada hatta riya ilaina Musa kamar da kafirai suka faɗa lokacin annabi Musa wato cikin bani Isra'ila yake nan da suka bauta dan mariki wa qawluhu da fadin salam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aljirra din ainihin gaba ne za a ba ku sakamakon sa to ba za ku samu sakamakon sa ba har sai kun ciyar da abin da kuke so to sai ne kuma واما اذا فحرف جواب وجزاء ونقد ويشترط لنقد المضارع بها ثلاثه شروط yayin sharadi ويشترط لنقد المضارع بها ثلاثه شروط الاول ان تكون اذا في مصدر جمله الجواب الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقلال الثالث ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية ومثال مستوفية للشروط أن يقول لك أحد أحد إخوانك سأجتنب في بيوتي فتقول له إذا تنجح وانسان المقصودة بالقسم أن تقول إذا والله تنجح وانسان المقصودة بالميلاد أن تقول إذا يا محمد تنجح ومثال المقصودة إلى النافية أن تقول إذا لا يغيب تعريفا أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا.
sai ce wanda ita ma tana cikin adawat allati tansibu al-mudari' bi nafsiha wa amma idan fa harfu jawabin wa jaza'in wa nasb harfu jawab dan ita idan ba a fara zance da ita sai dai ya zanto ana amfani da ita ne dan bayar da ansa ga wanda yayi wani zancen yasa ake kiranta harfu jawab bima'ana annaka la tunshu biha al-kalam wa innama ta'ti biha al-ijaba an kalamin sabit كلمك أحد من الناس بكلام فكان مقتضى كلامه يتطلب منك الإتيان بإذن في الجواب فيك ذلك إذن أمبو إن أنت بذاك باش وجزاء wato harafi ne na jaza sakamako wa nasb da nasaba yakan tafi li mudari ya zama su sai ce amma wa shartu li nasb al mudari biha thalathatu shurut babu yanda za a yi izan ta yi nasaba ga fi'ilin mudari sai an samu sharuɗa uku sharaɗi na farko an ta kuna idan fi sadar jumlatul jawab idan din ta zanto ita ce a kirjin jumlar da zaka bada ansa da ita a farko ita ce a farko kar ta zanto ita ce ta biyu ita ce ta farko الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على الاستقبال دولة في المضارع إن ذي ذوبا أنت يدل على الاستقبال لا يدل على الحال الثالث أبو نأكو ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل غير القسم أو النداء أو لا النافية إذا تو كي تsaye tayi mubashara da fi'ilin mudari kar wani abu ya shiga tsakiyar sai fa in abin da zai shiga tsakiyar nan ya zanto alqasam mai rantsuwa idan rantsuwa ce wannan babu laifi awul nida ko kuma kira ne aula annafiya ko kuma lace wanda suke annafiya amma banda annida banda alqasam banda la annafiya ba shi halatta a samu wani abin da zai raba tsakanin izin da fi'ili mudari inda su cikin sa in dai ana son ta wannan aiki na nasaba in wani abu ko shiga tsakiyar su wanda ba ɗayan ukun nan ba to ko shakka ba fi'ili mudari ba zai nasaba ba zai ci gaba da zama marfu'i din sa sai zan to wujudu idan wa adamu hasawa da ita da babu duk sun zama ɗaya kenan da misali zai kawo misalin mustawfi fil shurut misalin izan din da ta cika dukkan shuruɗin da ake bukata an yi kula laka ahadu ikhwanika ɗaya daga cikin yan uwanka ya ce da kai ta ajtahidu fi durusi zai yi ijtihadi a darussana fa taqulu lahu sai ka ce da shi idan tanjaha idan ku haka ne to zaka ci jarabawa tunda ya ce zai yi kokari a darussansa kokarinsa na muzakara wannan shine zai haifar da ni sun jaraba sa dan haka sai kace izan tan da lafazin izan abin da yake nawa in ko har haka da abin da ka faɗa to kaza za ta faru kaga anan zaka ce izan tan jaha kaga anan gurin tanjaha ya zama mansub wa qabla dukuli idan zai zama mai tanjahu amma da idan ta shiga wadda su suka shirka sai zanto tanjaha wa misal al-mas'ulatu bil qasami wadda ko aka shiga tsakaninta da rantsuwa wato a madadin a kawo ta da fi'ili mudari'i sai rantsuwa ta shiga tsakaninta da fi'ili mudari'i shine ka ce idan wallahi tanjaha duk da haka tanjaha ya zama mansubi saboda ne الفاصل الموجود بينهما قسم والقسم لا يؤثر في منع إذن من العمل في الفعل المضارع ومثال المفصولة بالنداء مثال مد النداء يشد فيها كثير إذا يا محمد تنجح هذا ينجح أن تنجح بمن وجود فاصل وهو النداء يا محمد لا يؤثر في منع إذا من الأمل في المضارع ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذا لا يخيب سعيك إذا لا يخيب سعيك كذا لا تنمون النافية أما ضد هذا بتهنا إذا في أي سكن يخيب بفعل مضارع أو تقول إذا والله لا يذهب عملك ضياعا in ku haka ne to lalle aikinka ba zai tafi asara ba a banza ba kun dai fahimci izar harfu jawabi wa jaza'i wa nasb to sai na uku sai harafi na uku وأما زيد فحرف مصدر ونصب ويشترط في النصب بها أن تتقدم آلام التعليم لفظا نحو قوله تعالى لكي لا تأسوا أو تتقدم هذه اللام تقديرا نحو قوله تعالى كي لا يكون دينة فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة وكانت كي نفسها حرف تعليم.
سيدنا كي يسوى أما كي فحرف مصدر ونصب حرف لنا مصدرية ونصب ina jin yanzu ba sai na ƙara yin sharhi ba mai ake nufi da harfin masdar domin za ku fahimci abin da na faɗa a kan an shi ne za ku faɗa a kan kai idan ya zanto an da abin da suke gan cikin sa a iya tawilin su zama masdari to haka kai da fi'ilin mudari inda ya zo bayan ta shi ma za a iya tawilin su zama masdari kenan shi ne abin da ake nufi harfu nasb wa na yansu bil mudara وأما كيف حرف مصدر ونصب ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا شرط كفن في ورقة ذات أيكي أسير مضارعي يزنتو أنت ملام التعليل كاغا باتيتا نهو قوله كمركة لكي لا تأسوا على ما فاتكم lafazin ta'asau ya zanto mansub ne domin asalinsa ta'asauna tun da na cikin alfa'alul khamsa allati turfa'u bi thubutin nun lokacin da ka shafi nun ta zanto ko mansuba ko majzuma ala hasabi al-awamil ad-dakhilati alaiha da haka lokacin da kace li kai la ta'asau kaga kai dinnan ita ce ta aiki a cikin me ta'asau amma ga shi an samu sharaɗin kasantuwar lam ta rigaye ta lamu ta'alil an ta taqaddamaha lamu ta'alil lafzan a lafazarance li kai la ta'asau aw ta taqaddamaha hadhihi lamu taqdiran ko wannan lamu din ta rigaye kai amma a kaddare ko da babu ita a rubuce kamar kai la yakuna dulatan bainal azriya'in asalinsa li kai la yakuna dulatan kun gane ana kaddara lamu ta'lil a nan gurin kafin kai wadda ita ce tufa ya kuna ya zanto ya kuna a madadin ya kunu fa idza lam tataqaddama hallamu fa idza lam tataqaddama hallamu lafzan wala taqdiran kana an-nasbu bi an mudmaratan wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil amma kawai idan aka ce ji'tu kai ata Allah ban kawo lamu ta'lil ba a zahiri kuma ban yi nufin kaddara ta ba to a nan gurin sai zan to kai a ta'allama to a ta'allama din fili mudari mansub menene yasa ya zama nasaba a'a anti mudmara an tana koyi a bayan kai kai an a ta'allama ina fata an fahimta sai zan to kai a nan gurin kawai ja'ad lil dilalati ala ta'lim لا لنسب المضارع فالذي نسب المضارع هو أن مضمرة كلنا وكانت كي نفسها حرف تعليل أنا أقول لك كيف كنت حرف التعليل في كون ina ba ta fahimta ina ganin mu barci a haka ne a barci a haka dan a fahimci su su da su in mun fahimci wannan kashin to da kashi na biyu da na uku za su zanto masu sauƙin fahimta amma in mun tashi da sai su har yi sai gaba amrin da ku to alhamdulillah wato dai al'adawatu allati tansibu al-mudari' bi nafsiha hiya arba'a da an da lan da idan da kuma kai mun ce an harfu masdari wa nasbin wa istiqbal sai kuma lan muka ce harfu nasbin wa nasbin wa istiqbal sai kuma idan muka ce harfi jawabin wa jaza'in wa nas mumta jaɗin faɗar su an gane ku wannan shine tahalilin da yawa waƙoƙin imrul kai wannan munakasha da zai yanzu mu ba ta shafe mu ba sosai da sosai a matakin da muke na adab a yanzu dan haka kai tsaye mu je mu'allaka ta antara bin shiddad للمعلقة أن ترى في الفقر والحماسة كلمة عن الشاعر ثم ترجمته مفصلة في تراجم الشعراء الجاهليين wato baya son ya bata maka lokaci kan tarihin antara sai ce duba tarihin sa takaitacce a cikin a a duba tarihin sa filla filla a cikin littafin tarajum shu'ara al-jahiliyyin littafi ne da wannan unwanin amma waƙar imru abin nan antara ibnu shaddad tana magana ne akan al-fakhr wato al-fahri wal hamasa da kuma ji da karsashi shine hamasa munasabatun nas dalilin da ya kawo ya faɗi wannan kasida tashi shahararriya me ya kawo wannan dalili
كان أنكرة بن الشداد العبسي في صغره ممدودا لزواجه يرعى قبلا لأبيه wato shi ankara a lokacin yarintarsa ya kasance mambuban wanda ake kinsa shine al-mambud wanda kuma kusan ma a gida ma an jefar da shi ba ruwan kowa da shi bi sawadihi ba dan kowa ba dan ya zanto shi bakar fata ne a halittar saboda kasancewar sa baki to a jahiliya kuma akwai wariyar launin fata sai ya kasance kawai an watsar da shi ba mai kula da shi yar'a iblan li abihi aikin sa shine kiwon raƙuman babansa aha
ثم لما اشتعلت حرب داعش و- والغبراء بين قبيلة عبد و- وبني عميم ببيان ببيان فجلت بطولاتها بطولاتها بطولات هائلة لعنترة وظهر له في الحرب فضائل عظيمة ومواهب شعرية وكان في شعره يكثر من ذكر ابنة min عمه zikri ibni min zikri ibnati amnihi
بنت عمه عبلة بنت مالك التي كانت أول الأمر تعتقله بثوابه ثم لم تلبث أن أعجبت بطول- ببطولاته wato shi da can ya zamanto abin ki shine mambud sun malamma sha'alat harbu dahiz wal gabara amma lokacin da yaki ya faru yakin da ya shahara a wurin masana tarihin laraba a lokacin jahiliya da suna harbul dahiz wal gabara dahiz din da al gabara dukkan su dawaki ne ko raƙuma waɗanda suka yi tsere ɗaya ya kusa ci sai kuma wani ya jefa masa wani turko ko ya firgitar da shi sai ɗayan ya riga shi to a sakamakon haka waɗanda aka riga nasu din nan sai so ga da an kyale nasu ba a razanar da shi ba shi zai kai da haka yanzu aka yi masa haka sai suka je suka kashe wancan wanda ya razana raƙumin sai waɗancan su kuma suka kawo farmaki ga waɗannan shi kenan aka yi ta yin yaƙi wajen shekaru arba'in ko sama da haka har bin dahilul gabarai wannan yakin ya kasance baina kabilati abbas wa bani amnihim zubiyan tsakanin kabilatu abbas da kuma yan baffannin su sune zubiyan kabilatu zubiyan kenan to lokacin da aka yi wannan yaki tsakanin dahiz wal gabara shi an tara yana cikin kabila ta abad an gane ku suka yaƙi da banu zubiyan ta jallar butulatun ha'ila jarunta mai yawan gaske ta bayyana li an tara ga an tara wa zaharat lahu fil harbi fadailu azima a yaƙin da aka yi ya falalolinsa sun bayyana don yana daga cikin mutanen da shi a yaƙi ba ganima ya sa a gaba shi dai kawai a ce masa jami'i in ma ya kashe bara dai an zo ana wawasan za a cire damarar wane idan akwai zinari a ciki ko gidan takobinsa na zinari ne ko kan takobinsa marikin na zinari ne lokacin da ake wawasan irin kai sai na a abin nan shi an tara na gefe guda baya daukan kayan ganima to sai wanda ya zama abin da ake jinjina masa da shi a lokacin jahiliya shi dai idan kuna neman rigimar a zo an gama rigima wannan kuma a barwa sauran sa ɗauki kayan ganima shi dai banda kamar yadda zai bayyana haka nan gaba a cikin kasidarsa wa mawahibu shi'riya sannan kuma da baiwa ta waka baiwarsa ta waka ta bayyana a lokacin yaki saboda ya wa kasidu da rinka na jarumta mawahib jam'i na mauhiba wa kana fi shi'rihi yukthiru min dhikri ibnati amnihi abla a cikin waƙarsa yakan yawan ambatan ‘yar baffansa ita ce abla bintu malik allati kanin awwal al'amri ta takirhu wadda a farkon al'amari da ta tsane shi bisa wadihi dan kasancewarsa bakin fata sun malam talbas an ujibar bi butulati sannan kuma bata dade ba sai kuma aka burge ta da jarumtarsa jarumtarsa sai ta suna sai dama ita soyayyar mace tana farawa ne daga burgewa idan har mace ta ce kai wane ya burge ni in ka kyale ta an jima ka kadan za ta ce ina son wani sai dai in bai cigaba da burge ba da haka in kana son mace kai duk kokarin da kai ka burge ta in dai ka burge ta ka gama dai soyayya ta tana farawa daga matakin farko na burgewa shikenan na'am
مكان أخلاقه وفي هذه الأبيات يخاطب أن ترون ابنة عمه مفتخرا بخلقه mm.
وشجاعته وعفافه ويقال إن عنتر لم يكن في صغره يجيد الشعر Mhm.
وأنه نبغ في الشعر دفعة دفعة واحدة في كبره fi kibari كبره كالنابغة الجبيان
wato makarimu akhlaqihi kyawawan dabi'unsa wa fi hadhihi al-abyat yuqatibu an tara tubnata ammihi a cikin wannan abyat din an tara yana magana da yar baffansa muftakhiran bi khuluqihi yana mai yin alfahari da dabi'unsa kyawawa wa shaja'atihi da jaruntarsa wa afafihi da ka- kasancewarsa kamamman mutum kamamme wanda baya zina baya shaye-shaye sai a lokacin jahiliya yana da cikin wanda suka yi fice akan wannan shi da kansa yake alfahari cewa wai ce wa aghuddu tarfi ma badat li fa ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma awaha yace da zarar makociyata ta fito nukan rinsa ido na ne har sai na tabbatar ta sha kwana sannan in bude ido na ma'ana baya kallace kallacen mata ko lokacin jahiliya ce a fafi ga ga ga- ga shi nan wuri yace wa yuqalu illa antara ana cewa shi antara lam yakun fi sugarihi gidi shi'a lokacin yarintarsa bai iya waka ba wa annahu nabaga fi shi'a da dufatan wahida karo ɗaya kawai ya kware a cikin waka fi kibarhi bayan ya girma kan nabigatu zubiyani kamar yadda nabiga az-zubiyani shi ma haka ne, yana daga cikin mawakan da lokaci ɗaya kawai aka ji wato qariha shi'riyya din su infajara dufatan wahida na'am ga nassin wakan nan
النص الغالب الشعراء منه ترجمني أم هل أردت الدار بعد توقفي يا دار عبدك بالديوان تكلمي takallami تكلمي وإني صباحا دار عبدك واسلمي أدنيك بالطلب تقادم عهدي أقوى وأقصر بعد أمي هيثمي هل لا سألت الخير يا ابنة مالكي إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من كيد الوقيعة أن أن من كيد الوقيعة أنني أغشى الوضع وأعيش إلى المغنم
hal غادر الشعراء من متردم wannan mabudin kasidar kenan am hal arafta dara ba'da tawakkumi sai dai shi wanda ya kawo kasidun anan bai kawo su a jere ba zabe kawai yayi domin a can da yace hal ghadara shu'ara min mutaraddamin am hal arafta dara ba'da tawakkumi illa rawatidu bainahunna khafa'isun wa baqiyatun min nu'iha al-mujran kaga wannan baitin bai kawo shi nan gurin ba sai kawai yace ya dara ablata bil jiwa'i takallami wa ini sabahan dara ablata waslami a bayansa akwai darun li'anisatin gabaidun farfuha tau'il inaqi lazizatil mutabassim duk bai kawo su ba duk baitocin da ya zaba tun da ya san yan sakandare yake karantarwa sababbin balaga baya son ya kawo musu waƙoƙin soyayya ko waƙoƙin da yake akwai batsa da yawa a ciki sai ya fi ƙetare su ya kawo waƙoƙin faɗa kawai a cikin samartaka akwai abin da ake kira at-tahawwur wato garaje to zai ta kawo musu waƙoƙin garaje din dan shine za a burge su shi sun saurayi yana son ya ga jarumi yana son ya ga kaza idan ka koya masa soyayya to ka da ka kashe أيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم هل غادر الشعراء من متردم المتردم wato daga raddin siyabaka ne idan tufafi ya yage ko ya barke akan ce raddin siyabaka mi ana ifacin tufafin ka faci wurin da ya yage kai faci wurin da ya barke kai faci almutaraddan wurin da aka face ko wurin da aka yi ciko yace hal gadar shu'ara min mutaraddan shin mawaka sun kyale wani wuri da za a yi maho ko wuri da za a yi fati mawakan da suka riske ni ko suka wuce na a tarihi kafin zo in same su babu wani abin da ya dace a yi waka a cikin sa basu yi ba in za ka yi waka soyayya sun riga ka in za ka yi ta alfahari sun riga ka in za ka yi ta raƙon sun riga ka in za ka yi ta giya sun riga ka duk waƙar da za ka yi ba abin da suka rige maka am hal arabta dara ba da tawahumi shin ko ka gane gidan bayan ka samu kanka cikin ɗimuwa ka ji dai kana da neman gidan masoya ka bi nan cikin sahara ka bi nan baka gane ba shin ka gano gidan ba da tawahumi bayan ɗimuwa ko baka gano ba dan ka'idar su ne in za a fara waka sai an fara da maganar soyayya ya dara ablaka bil jiwa'i takallami lafazin abla ita ke nan ita ce abla bintu malik aljiwa'i sunan wurin da gidan yake nan ya dara ablata ya gidan da ablata ta zauna bil jiwa'i a wurin da ake kira aljiwa'i takallami yi magana mana gida wa ini sabahan kai barkanka da asuba dara ablata ya kai gidan ablata waslami ka zauna lafiya wato gidan ba kawai tun da wai masoya sun zauna a gidan ya kamata a yi masa addu'a lafazin im sabahan waka ce ko abin nan tahiyya ce ta laraba lokacin jahiliya sukan ce im sabahan asalin sa an im sabahan ka zama cikin asuba ta ni'ima ka zanto cikin asubahi ta gari lafazin waslami ma'ana du'a'un lahu bis salami wal amani shine ya dara ablaka kaga saboda lafazin dar a cikin larabci yakan zanto muzakkar yakan zanto mu'annas amma galibi ya fi zuwa mu'annas yasa Allah ce tilka darul akhirat da a ce abin nan ne muzakkar ne da sai a ce tilka darul akhir amma tilka darul akhirat naj'alu ha lillazina la yuriduna uluwan fil ard wala darul akhirati khairun lillazina taqaw ma'ana gida dai a larabce mace ne da haka sai ce ya dara abulata biljiwa'i ta kallami da ya ta almuqataba a madadin ta kallam inda kai ba hausa ne kake magana wa imi sabahan inda namiji ne sai kace im sabahan waslami inda namiji ne sai kace waslam kuyita min talalin taqadama ahaduku aqwa wa akfara ba'da ummil haythami kunyita haza du'a'un lahu bil hayati kai ci gaba da rayuwarka lafiya min falalin taqadama ahduhu a matsayinka da kufai wanda yake da dogon tarihi a baya amma gashi har yanzu bai rushe ba akwa duk da cewa yayi rauni can ya rushe ruwan sama ya dake shi can ya bargace wa akfara kuma wurin ba kowa ba da ummul haisami bayan ummul haisami ta riga ta tashi yace hal la sa'alti al-khayla ya ibnata malik in kunti jahilatan bima lam ta'lami yukhbiruki man shahida al-waqi'ata annani aghsha al-wagha wa afu inda al-maghnami abin da ke nufi da al-khayl anan ashabul khayl hal la sa'alti al-khayla yani hal la sa'alti ashabal khayli dan baya yi waka tambayi doki sai dai wa mahayin doki ki tambaye mahawa da wakai mana cikin jarumai yabu na maliki ya ke yar gidan malik ina ma kin je kin tambaye mahaya da wakai ki ji labari na in kunti jahilatan bima lam ta'lami in kin jahilci abin da baki sani ba yayin da kika yi tambaya din yi kubirki man shahidal waqi'ata wanda duk ya halarci gumurzu zai baki labarin cewa annani aghsal waga ni nikan zaccewa inda mutuwa take ne kawai wa ifu indal maganami in an zo daukan ganima kuma sai in koma gefe guda amma in ana faɗa to ina wajen in an zo ɗiban ganima kuma in koma gefe guda yace in ma biki san wannan baki tambaya ki ziki tambaye ba ya da wanki za su baki labari to kaga tun da wancan lokacin yaki lokaci ne da jarumai suke cin kasuwar su shi yasa sai ke faɗa mata wannan dan ta so shi akan wannan a takaice dai alwaqi'a na nufin kai farmaki ko kai hari ko aukawa abokin gaba shine alwaqi'a halla kuma harafi ne da ake amfani da shi littahabir halla jalasta ina ma ka zauna halla sa'alti al-khayla ina ma kin tambaye ma ya dawaki yake ibnu malik ibnu tamalik in kunti jahilatan bima ta yukbirki kaga yukbirki anan gurin wato jawabi ne na halla din yukbirki in har kin tambaya din to duk wanda ya halarci gumurzu zai baki labarin annani azkal waga lafazin alwaga asalin sa wato kururuwa ta kiran mutane a tafiya yake to sai aka yi ta amfani da shi har yanzu to idan an ce alwaga kawai ana nufin yakin kansa amma asalin sa kururuwar yaki shine alwaga a larabci annani azkal waga وعفو عند المغنم في جميع مذاله مذال bari mu bisa daidai yace wa mudajjajin wawu dinnan ita ce wawu rabba wawu rubba kamar da a cikin waƙoƙin wurin su muka ce wa lailin kamudul bahari muka ce me yake nufi wa rubba lailin kamudul bahari to haka nan wa mudajjajin asalin sa wa rubba mudajjajin shi mudajjaj shine mayaki wanda yake cikin kayan fada cikakku akan ce mudajjaj bi fathil jim akan ce mudajjij bi kasriha ko ka ce mudajjij ko ka ce mudajjaj ana nufin wato mayaƙi wanda yake cikin cikakkun kayan faɗa shine almudajjaj kariha alkumatu nizalahu alkumatu jam'i na alkamiyu alkamiyu shine ashuja jarumi wa mudajjajin nawa nawa ne daga cikin mayaƙin da ke cikin kayan faɗa cikakku kariha alkumatu nizalahu bara dama sun ki su yi fito na fito da shi jarumai waɗanda ake kiransu jarumai in sun gan shi guduwa suke yi lamun inin haraban shi kan baya zurfafawa baya gaggawa wajen ya gudu daga wajen yaki wala mustaslimi ko baya yin saranda a miƙa hannu sai dai a mutu amma irin wannan jaruman da suke da wannan matsayin jadat ya da ya lahu bi ajli fa'anati hannaye na sun bashi kyautar maki wato ya jefa masa ya fada kasa ke jadat ya da ya lahu hannaye na sun masa kyauta bi ajili sa'anatin da wata suka mai hanzari wani jifan maki mai hanzari kafin kibtare ido makin ya kai gari bi musakkafin da wani irin maki sadiqil qu'ubi wanda gabbansa suke da kwari al-qu'ub jam'i na al-ka'ab al-ka'ab shine wato akwai makin da za a yi shi da sandar da take da gaba da gaba gaba gaba haka kamar gora ko wata makamancin ta akwai da itacen da yake da gaba ko to kowace gaba tana da kwari ta haɗu da irƙuwarta to haka mashin da ke ga shi miƙaƙƙin shine sadiqil qu'ubi bi musattafin wato mashi sadiqil qu'ubi wanda gabban su ke da kwari mukawwami ko miƙaƙƙi kafin ka ce kobo na jefa masa ya kai gare shi fa shakaktu bi rumhil asmi fa shakaktu bi rumhil asmi thiyabahu laysa al-karimi ala al-qana bi muharram فشككت بالرمح الأصم ثيابه لفظ ثياب نا دوكا معنى تفافي yana دوكا معنى zuciya. idan mun ɗauka ma'anar zuciya fashakaktu thiyabu sai kawai na huda zuciyarsa ina jefa maki dan iya jifa saitin da ya tafi saitin zuciyarsa shine shakaktu sai na tsaga thiyabahu zuciyarsa ko thiyabahu tufafinsa da me birrumhil asammi da wani irin maki mai kwari laysa al-karimu ala al-qana bi muharram to dama can babban mutum a wajen yaki bai kamata ba a haramta masa maki ya kamata a bashi kyautar maki abin da ke nufi dukkan jarumin da ya isa jarumi ne kyautukan da nake bawa jarumai shine maki ba na haramta musu akwai zuga kai a cikin rabu shine laysa al-karimu ala al-qana bi muharram sai ce mai wala qad hafiz ميثاق عم يجرها استقلت الشفتان عن وضع القلب ولقد ذكرت والرماح نواحل مني ومنكم تقطع من دمي فوجدت تقبيل فوجدت فوجدت تقبيل السيوف لانها لمعت كربالة ثغرت المتبسم ولقد حفظت وفاة أمي حقيقة ناكي أي وسير ده بفا ناي من الضحى ده هنسي إذ تقلص الشفتان عن وضع الفم يا يندا واتو لبا suka yaye hasken haƙora aka gano haƙora wato jarumai suna yaƙi an zo filin fama an zo filin fama a lokacin baffa na ke mun wasiya to kai fa an tara gare ka muka dogara a cikin wannan rikici in ka gudu za a gudu in ka tsaya za a tsaya a lokacin jarumai gaba ɗaya ta kalsu shafata ne labba sun yaye an wada hilfami ana gano kyallin haƙora ma'ana ana mai kenan yaƙi dama guda abu biyu ke sa a yaye haƙora a ga kyallin haƙora ɗin ko dai yaƙi ko ko murmushi to yanzu ba murmushi bane tun da filin yaƙi sai ce wala kad zakartu hakika na tuna ki war rimahu nawahilun min a daidai lokacin da masu ke shan jini na wa bibul hindi taqduru min dami takobi dan hindu shi ma yana farzar da jini na wato jarumai sun kewaye ni wannan na harbi wannan na tsara amma a wannan lokacin ni ina tuna da ke don tsabar rike alkawalin soyayya ba manta da ke ba wato su sukan ɗauka cewa yana daga cikin alkawalin soyayya lokacin da mutuwa ka tuna masoyinka to amfanin tana shi ɗin lokacin wai mutuwa ɗin saboda tuno za ka kai hasararsa sai ka tsaya ka yi bala'i sai ka fita duk rintsin da kake amma su a wurin laraba wanda ba ya soyayya ba ya da amfani la sai da shi man la yuhibbu wa la yuhabbu haka suka ɗauka to amma da kaga usulubi da na jahiliya ko ba haka ba soyayya ta fi sabilillah ita ce soyayyar aure manzo Allah ce lan yura lil mutahabbaini ghairu zawaj wato ba abin da ya dace ga ma'aurata guda biyu sai dai in aure ne in ba aure ba duk wannan ba ta lokaci ne amma dai wasat wasiyya kenan ولقد حفظت وصاة أمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضع الفم ولقد ذكرتك والرماه نواهل لفظ النواهل جمع من ناهلة an gane ko nahilatun daga nahala yanhalu idan mutum yana tsotson abu ko yana shan abu aka ce nahala min ma'ini ya sha daga idaniyar ruwan nan shine nahala warrimahu masu din nawahilun minni suna tsotsar jini na ma'ana a jefe ni wannan bashi ya sauka a kaina wannan ya sauka a kaina wannan ya ji min ciwo wannan ya burge na na amma ina tsaye kyam kuma a wannan lokaci ina sanar da shi wa dubul hindi ta kubba farare ɗan hindu ta kafuru min dami suna tsarkar da jinina a sare jinin ya tsarku amma duk da haka a lokacin ban manta da ke ba fa wadittu ta kabila suyusu saura kirzu ma da na sumbace ta kubba li'annaha lama'at domin ta kubban sun yi wani irin kyalli ka bariki sadrikin mutabassimi kamar wuciriki lokacin da kike murmushi sai suka tuna lafazin da albark yana nufin kyalli barik wato sagar ne wato wuciriya almutabassim wato wanda yake murmushi ko ba haka ba shi kenan ai to amma baitin gaba ai babu wannan bari mu rufe da shi kar mallai ce mun yi abin nan da wannan nan القوم أقبل أقبل جمرهم يتذامرون كرجل غير غير مضمم يدعون أن ترى والرماح كأنها أسفار جيل في لبان الأدهم في لبان
في لبان الأدهم ما زلت أرميه بثغرة نهره ولبانه حتى ولبانه.
ولبانه حتى تسربل بالدم لو كان يدري ما المحارة الشتى ولكان لو علم الكلام مكلمه ولقد شفى نفسي وأبرأ وأبرأ سقمها قيل قيل الفوارس ويك أن ترى أقدمي suke lamma ra'aytul qauma lokacin da na daga mutanen yana nufin abokanan adawa kenan aqbala jam'uhu taron su gaba ɗaya sun fuskanto inda muke yatazamaruna suna zuga juna gashi can asali ga wani can a kai masa farmaki shine yatazamaruna karar su ban tsama sai ƙara so ba sai na fuskanci inda suke na kai hari gaira muzammad ba na cikin irin wanda za a zarga a ce ya taɓa guduwa a wajen yaki kai tsaye kawai ban tsaya ma sun ƙara so ba yad'una antara suna ta cewa ya antaru ka ji kanmu ya antaru ka ji tausayin mu warrimahu ka annaha ma shi kuwa ma su idan na jefa wannan kafin ya fada na ɗauko wannan na jefa ka annaha astanu bi irin kai ka ce igiyoyi ne na rijiya ka duba rijiya ta cikin sahara wannan ya zura gugansa wancan ya zura gugansa igiyoyin kaga suna da yawa kai ka ce wato igiyoyi ne na rijiya fi labanin adhami wato ainihin a kirjin dokin da nake kai wannan ya jeho maki wannan ya jeho maki sun yawa kai ka ce igiyoyi ne a cikin rijiya a cikin sahara mutane na ɗiban ruwa amma duk da haka wannan bai sa na koma baya ba ma ziltu armihim ban gushe ba ina ta jifar su bi sagratil harihi ta hanyar saitin goshin dokin na dan kwanta akan goshin sa haka in fage in jefe su wani banihi da kirjinsa hatta ta sarbala biddami har sai da tufafin ya har sai da dokin yayi riga da jini jinin bara da wanda aka karkace ko ina jini kata kata yace law kana yadri mal muhawaratu taka inda doki ya san yadda ake yin magana yadda mutum ke magana da mutum da shi ma ya kawo mun kuka cewa ya gaji amma ni ban gaji ba wala kana law alima al kalamu mukallimi inda ya san yadda ake zance da yayi mun zance yace wala qad shafa nafsi ya riga ya kwantar mun da rai wa abra asqumaha ya riga ya warkar da cutata ta zuci tulul fawarisi faɗin da mahaya da wakai jarumai suka rinka yi suna cewa wai haka wai ka antaru akademi ya kai antaru zo nan fa ba mai iya shiga sai kai ita wannan shi ya kwanta mun da hankali a rayuwa inda jarumai sun kasa shiga sai a nemo ni sai in shiga sauran mufradat idan mun zo darasi na goma abin nan so ashfan so laban ne mun ta tsakanin laban da liban kar ka sake cewa liban dan da ka ce liban ma'anar ta canja laban al adham wato kirjin doki kenan amma liban sai zanto madara ko nono takatu ummuhu bi libaniha to alhamdulillah wannan muka faɗa darasi na goma sai Allah ya kai mu gobe kenan insha Allah zakum
yau kuma za mu tashi farkon suratul a'ma wato abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wanda kuma ita ce sura ta 80 idan ka faro kirge daga sama tana kunshe da ayoyi 42 kuma sura ce wadda take makkiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon fassara ayoyin ta daidai kuma ya ba mu ikon aiki da su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم